الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ترى قوة سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da biyu ga watan takwas a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne ɗinmu na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin a al-muktasarul mufidu fi bayani dala'ili a ƙasa tauhid littafin abdulrazzaq bin abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan tauhidin rububiyya wahdahu la yakfi iyakacin tauhidin rububiyya ba zai isar wa mutum ya shiga aljanna ba idan ya mutu da iya tauhidin rububiyya lallai zai mutu kuma zai shiga wuta kuma in ya fito ya shiga wuta ba zai fita ba to mun kawo bayanai wanda suke tabbatar da haka amma babin bai kare ba za mu dora akan abin da ya sauwaka inda muka tsaya insha Allah malam yace wa qad awrada ibn al-qayyim an ibn abbas fi tafsir qawlihi ta'ala hakika al-imam ibn al-qayyim ya gangaro da wani bayani ko wani hadisi daga abdullahi dan abbas cikin tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda Allah shi ya halitta sammai da ƙasai gaba ɗaya wa ja'ala zulumati wan nur kuma Allah shi ya sanya duhu kuma shi ne ya sanya haske da haske da duhu duka halittu ne na ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicce su thumma alladhina kafaru tare da hakan kuma kafirai sun yarda da hakan sun san da haka amma tare da haka kuma kafirai suka kasance bi rabbihim da ubangijinsu ya'diluna wato suke hada shi da wani a cikin bauta ko kuma suke kaucewa daga bauta masa zuwa bauta wa waninsa ina fata an fahimta malam yace annahu qala abdullahi dan abbas ya faɗa a fassarar wannan aya yace yuridu Allah yana nufin adalu bi min khalqi al-hijarati wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati sun kauce daga bauta mu sun bauɗe daga yi min ibada suka koma suna bautawa wasu abubuwa daga cikin halittuna kamar al-hijaratu duwar wasu wal asnam da gumaka بعد أن أقروا بنعمتي وبربوبيتي bayan ku sun tabbatar da duk ni'imomin da ni na musu kuma sun tabbatar da rububiyya cewa ni ne na halitta kuma ni na dogara ko ni na kadaitu da yin halitta ina fata an fahimta tare da sun san da haka sun san duk wata halitta mallaka ta ce ta wace ni na yi ta amma suka bauɗe suka koma suna bautawa wani na koma bayan ni ina fata an gane shine summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu an gane maganar da kyau ko saboda haka kafirai sun san Allah ya halitta kuma shi ya mallaki halitta kuma shi yake jujuya halitta dama tauhidin rububiyya abubuwa guda uku ake so a yadda da shi na sha maimaita muku anan na farko ka yi imani da cewa Allah shi ya halitta duk abin da ka gani a duniya Allah ne ya yi shi shi ya mallake shi sannan ka yi imani da cewa Allah shi ya mallaki halitta wato wannan halittu da kake gani a duniya ba wanda suka yi tarayya da ubangiji wajen mallakarsu ina fata an gane ka yarda shi ya yi ta ka yarda shi kadai ya mallake ta sannan abu na uku ka yarda Allah ke jujjuya halitta wato duk wanda kaga ya mutu Allah ne ya kashe shi duk wanda kaga ya rayu Allah ne ya raya shi duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi duk wanda kaga ya rasa Allah ne ya hana shi duk wanda kaga yayi kyau Allah ne ya kyautata mar duk wanda kaga yayi muni Allah ne ya muna na mishi ina fata an gane ma'ana jujjuyawar halittu gaba ɗaya na samu da rashi na mutuwa da rayuwa na tabbata da gushewa na faruwa da rashin faruwa kai imani da cewa babu wanda ke yin wannan aikin a cikin halittu sai waye sai Allah waɗannan su ne abin da ake so musulmi ya ƙudurce dangane da tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya wato Allah shi ya halitta shi kaɗai shi kaɗai ya halitta Allah shi kaɗai ya halitta, Allah shi kaɗai ya mallaki halitta, kuma Allah shi kaɗai ke jujjuya halitta. To daga ka samu wannan cikin imanin tauhidin rububiyya, to ka cika tauhidin rububiyya cif baka da matsala ko baka da tasgaro. Sai a tafi tauhidul uluhiyya, sai a tafi tauhidul asma'i wa sifati. Ina fata an gane. Ban haka, yanzu wannan ya nuna da Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shi ya halitta sammai da kasai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta sammai da kasai wa ja'ala zulumati wan nur kuma sannan Allah shi ya sanya dare sannan ya sanya ma'ana duhu sannan ya sanya haske Allah ya ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna sannan tare da haka kuma sai ga kafirai suna bauɗewa daga bauta mishi suna bautawa wani koma bayansa kaga kenan sun tabbatar da shi ya kaɗe su da halitta amma ba sa bauta mar na fata an gane kaga sun rusa tauhidul menene rububiyya amma ba sun yadda da shi ba sun yadda cewa shi ne ya halitta amma kuma he suka bauɗewa abu sai malam ya ce wa min ash-shawahid ala atrafil mushrikin bi rububiyyatillahi yana daga cikin abin da ke kafa shaida da ke tabbatar da cewa mushrikai sun yi itirafi in aka ce sun yi itirafi a ma'ana sun yi confessing sun tabbatar sun yarda sun amince sun yi imani sun haƙiƙance cewa Allah shi ne ya kaɗaitu da rububiyarsa wato tauhidin rububiyya min kalamihim daga cikin maganganunsu ƙaunar zuhairu ibnu abi sulma akwai wani kafiri a zamanin jahiliya ana ce masa zuhair ibn abi sulma wannan ba ma maganar wai ya shi bai ma san annabi ba bai ma so ya ga annabi ba ina fata an fahimta shi a zamanin jahiliya ya rayuwarsa waƙoƙinsa suna cikin almu'allaqat abinda ake nufi da almu'allaqat su ne wasu waƙoƙi da aka rubuta su da takaddu da ɓawon bishiya aka rataye su a jikin Ka'aba tun daga zamanin jahiliya har musulunci ya zo ya tabbatar da waɗannan waƙoƙin suna daga cikin waƙoƙin jahiliya wanda ake mugun ji da su kafin zuwan musulunci to waƙoƙinsa suna cikin almu'allaqat na fata an fahimta ka je al'adabul arabi za su karanta maka me ake nufi da almu'allaqat wato wasu waƙoƙi da wasu takardu da wasu abubuwa na adabi na larabawa na jahiliya wanda aka zo aka rataye su a jikin Ka'aba ana alfahari da su da ji da su kafin zuwan musulunci to zuhairu yana daga cikin wanda aka aka ainihin wato saka waɗannan waƙoƙin nasa a ciki ina fata an fahimta fi a mu'allaqatihi al-mashhura kaji ko a cikin mu'allaqar sa mai shahararriya yana faɗa ku jifa don Allah ku ji a fa zamanin jahiliya ne musulunci bai zo ba amma dan Allah bari ka ji maganar da zuhairu yake yace fala taktumunna Allah ma fi nufusikum ليكفى فما ما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم نفت أن فهمت فينقم yace fala taktumunna Allah ma fi nufusikum kada wani ya ɓoye wa Allah abin da ke cikin zuciyar shi ina fata kun fahimci magana kar ma ka fara tunanin ɓoye wa Allah abin da yake cikin menene zuciya sai ce liyakfa wai dan kana ga in ka ɓoye zai ɓoye Allah ba zai gani ba famahama yaktumullahu ya alami duk abin da aka ɓoye wa Allah Allah yana iya saninsa yanzu don Allah wannan mu ma ba aƙidar mu kenan ba to amma shi tun a zamanin jahiliya ya da wannan magana to duk abin da ɗan adam ya ɓoye wa Allah a cikin zuciyarsa Allah zai sani ko ba zai sani ba gashi nan qul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ka ce musu in ma kun ɓoye abin da ke cikin kirazanku ko kun bayyana shi eh Allah yana sani a wani guri ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi sai ce me innahu alimun bi zati sudur wa asirru qawlakum ku sirranta magana ku aw ijharu bihi ko ma ku bayyana ta duk ɗaya a gurin Allah me dalili innahu alimun بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ko to amma mu a musulunci muka san wannan a qur'ani amma zuhairu tun a zamanin jahiliya ya san da haka kaga kenan kafirai sun yarda Allah shi yake da halitta shi ya mallaki halitta kuma shi yake juya ta amma bai sa suka bauta mishi ba ina fa so ku gane wannan magana ya kawo wannan baitin ne dan ya nuna mana cewa hatta a zamanin jahiliya da ba musulunci kafirai sun yadda Allah ya kaɗaitu da wannan halittar da ka gani a duniya kuma shi kaɗai yake juya ta yake sarrafa ta amma wannan bai basu saka bauta min shi kaɗai ba ban gane ko kun fahimta ba ina fata an fahimci magana bai sa suka bauta min shi ba to inda gizon ke saka kenan amincewarsu da haka bai zama da su musulmi ba sai sun bauta waye Allah dan haka kai ma in za ka kwan dubu kana cewa Allah ne mahalicci Allah ya halice mu Allah ne ya mallake mu Allah ke jujjuya mu Allah ke da iko a kanmu in dai baka kadaita shi da bauta ba kana harkar mushrikai kana harkar matsubbata kana harkar bokaya har hatta al'ana anta kafirun wa mushrikun har yanzu kai arne ne mushriki ne yardarka da cewa Allah ya halitta matukar bata hana ka bautawa wani ko zuwa gidajen bokaye ba ba za ta mai da kai menene ba musulmin arziki ba ban gane ko kun fahimta ba eh wanda daga cikin su ma abuna abuna din abuna dan jahiliya ya faɗi wata magana shi ma wadda magana ce wacce take ta daidai kuma magana ce wacce take kan aqida magana ce wacce take kan rububiyar ubangiji amma kuma bai sa suka bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba in ka je kana bi zaka ji maganganun su da yawa an gane maganar da kyau ku za ka ji maganganunsu da yawa don haka yake cewa yu akhiru Allah yana jinkirta wa mutum da wannan abin da ya aikata fa yudha'u sai Allah ya dora wannan abin fi kitabin a cikin wani littafi da ake killata ayyukan bayi fa yuddahar ka gani sai a taskace masa a ajiye masa ina fata an fahimci magana da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi sai ce ne wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yudillu alayha wa la mi taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kaga Allah ya nuna mana a wannan ayar cewa duk abin da ɗan adam ya aikata Allah zai rubuce masa shi a cikin menene a cikin littafi ranar tashin alkiyama za a jefo littafin kowa ya kama wanda ya kama da hannun dama to ayyukansa mai kyau ne a ciki wanda ya kama da hannun hagu to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to shine anan sai yake cewa yu'akhiru Allah yana jinkirta wa bawa fa yuda'a fi kitabin sai ya rubuta wannan aikin nasa a wani littafi fayuddakar sai a taskace a ajiye wa bawa liyaumin hisabin ba za a fito masa da hiba sai ranar menene ranar hisabi ranar kiyama aw yu'ajjal ko kuma in Allah ya ga dama abin da ka aikata ya fara gaggauto ma da uqubarsa tun daga nan ina duniya shine au yu'ajjal ko Allah ya gaggauto ma da munin aikinka fayan kami sai Allah ya dauki mataki akan ka ai fayan taqim Allah ya dauki mataki akan mutum tun daga nan duniya to wannan magana fa duka wannan baitin guda biyu da kuka ji fassarar sa gahi dai magana ce wata take kan tsari na tauhidi na rububiyya to amma tare da haka wanda ya faɗe ta ba musulmi bane kaga wannan sai ya nuna mana duk kafirai sun yarda da tauhidul menene rububiyya za mu zo da ayoyi da za su ƙara ɗaure abin nan ɗin maganganunmu da muka yi yanzu na fata an gane kuma duk fa'idar wannan shine kai musulmi ka sani waɗannan tauhidai guda uku ɗaya ba zai higar da kai aljanna ba biyu ba za su higar da kai aljanna ba sai ka tara guda nawa ukun gaba ɗaya inda zai higar da kai aljanna to da irin waɗancan kafiran na jahiliya su ma da sun higa ina aljanna domin suna da wannan tauhidin man gane ko kun gane ba to shine fa'idar kawo ma ka gane ko da kana da wannan tauhidin to shi kaɗai bai wadatar ba sai ka hada da uluhiyya sai ka hada da tauhidul asma'i was sifat to nan ne ka zama tantagariyar musulmi amma in ka tsaya iya wannan to anta wa zuhairu sawa kai da zuhairu ɗaya kuke na fata an fahimta anta wa hamana sawa anta wa qaruna wa fir'auna sawa anta wa abu jahal sawa dan duk su abu jahal sun yadda da wannan tauhidin na rububiyya abin da ya hana su shiga musulunci shine tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat قال ابن كثير الإمام ابن كثير القرشي الله يمسى رحمة يتي وقد أورد هذين البيتين لوكة ديكا وأنا بيتك غدابيو فقد اترف هذا الشاعر الجاهلي يتي كاغا وانا مواكي نجاهلية كاجكو هذا الشاعر الجاهلي كاجكنكو wannan mawaki wanda an yi shi a zamanin jahiliya ya yi itirafi bi wujudi sani'i cewa wannan duniyar akwai wanda ya kera ta ya yarda da cewa akwai wanda ya yi wannan duniyar shi ne waye Allah ya yarda da wannan in ji imamu ibnu kasir yana fassara waɗannan baituka da muka fassara yanzu wa ilmuhu bil juz'iyyati kuma wannan kafirin jahiliya ya yarda yana da ilimin juz'iyyat me ake nufi da juz'iyyat shine yadda al'amuran Allah subhanahu wata'ala suke Allah shi ya halitta Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayawa Allah shi ke bayarwa Allah shi ke hanawa Allah kuma idan kai masa ba daidai ba ma ya sani in ma ka boye ya sani in ma ka bayyana ya sani duk ya san waɗannan wa bil ma'adi kuma a cikin wannan baitin ya nuna mana ya yarda da cewa akwai ranar kindillanci shine ranar sakamako ranar kiyama yasa a can sai yace fayudda karza a ajiye masa sai yace li yawmi hisabi saboda ranar hisabi wace ce ranar hisabi ranar kiyama kaga wannan baitin ya nuna mana wannan kafirin ya yadda akwai wata rana mai suna ranar menene ranar kiyama ina fata an fahimta amma duk da haka wannan bai mai da shi ya zama musulman arziki ba tunda bai bauta wa Allah ba yaddarsa da haka bata mai da shi musulmi ba tunda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa bil jaza'i kuma ya yadda a lahira akwai sakamako in mutum yayi mai kyau zai ga sakamako mai kyau ko in ya ga mummuna in ya aikata mummuna kuma zai ga mummuna shi yasa yace a a famahama dukkanin abin da yaktumullahu aka boye wa Allah ya alami Allah madaukakin sarki zai iya sani yu'akhiru fayudha'u fi kitabin zai jinkirta wa mutum ya ajiye masa shi a ranar tashin alkiyama a cikin wannan littafi fa yuddakar a taskace masa li yawmin hisabin dan zuwa ranar tashin alkiyama aw yu'addal ko a gaggauto masa da mugun abin da ya aikata fa yantaqim Allah ya dauki mataki a kansa to kaga yayi itirafi da cewa Allah zai saka wa mutum da abin da ya aikata kyakkyawa ko mummuna wa bi kitabatil a'mal kuma wannan baiti na wannan mawaki na jahiliya ya tabbatar da cewa Allah na rubuta ayyukan bayi ko saboda me saboda ya ce za a ajiye a cikin littafi wani littafi kaga rubutawa za a yi kenan ko kaga wannan ya nuna duk wani aiki da ka aikata mai kyau ko mummuna kamar yadda muka jawo wata aya ya nuna za a rubuta za a ajiye wa mutum shi wannan basha'irin jahiliya ya yarda da wannan fi suhufi za a rubuta a cikin takaddu liyawmil qiyamati domin ranar tashin alkiyama a yi wa mutum ainihin wato hisabi wannan al-imam ibnu kathir ne bayan da ya kawo waɗannan baituka sai wannan bayani domin ya fassara hakikanin abin da wannan baituka suke kunshe da shi karanta tafsirin sa na ibnu kathir a mujalladi na hudu shafi na 238 ina fata an gane shafi na 238 zaka samu takakken bayani na ibnu kathir a cikin tafsirin sa da ya zai kawo wannan baiti sai ya sharhi domin ya ƙara bayyana mutane me ma'anarsa to a takaitan takaitawa waɗannan baituka na wannan kafiri sun nuna lallai lallai kafirai sun yadda da tauhidul rububiyya na ubangiji abin da ya hana su kawai shiga aljanna shine tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat qala ibnu jarir al-imam ibnu jarir yace wa qad anshada li ba'd al-jahiliyyah al-juhala ya ainihin wato karanta wani baiti na ahalin jahiliyya menene ya baiti yake kunshe da shi yace ala darabat tilkal fatatu hadinaha ala qadaba ar-rahman rabbi yaminaha kaga shi ma wannan baiti ne duk da baiti ne wanda akwai yar batsa batsa a ciki amma dole za mu fassara shi dan a fahimta abin da yake cewa ala ku saurara darabat tilkal fatatu hadinaha wannan budurwa ta biji kan al'aurarta ala ku saurara qadabar rahamanu rabbi yaminaha Allah ya kame hannunta na dama wato yana magana ne akan wani abu na batsa irin nasu na can jahiliya ina fata an fahimta yana kwatanta matar da irin abin da take aikatawa na shegantaka sai yake mata mummunar addu'a yana cewa Allah madaukakin sarki mai rahama ya kame hannunta daga aikata irin waɗannan ayyuka na badala ina fata kan kun gane to kawai muhalli shahid a baitin shine qababar rahmanu qababar rahmanu rabbi yaminaha ubangiji na mai rahama ya kame menene hannayenta ko hannunta na dama yanzu ya yadda na farko akwai Allah ko ya yadda Allah shi ke da ikon kame hannun bawa ya hana shi aikata abu ko kuma ya bar shi aikata haka ne wannan yana daga cikin tauhidin rububiyya ko baya ciki yana ciki amma zamanin jahiliya ne da baitin ala darabat tilka alfatatu hazinaha ala qadaba arrahman rabbi yaminaha ga wata yarinya ta bugi al'aurarta da hannunta kai Allah ya kame wannan hannun nata ya rike shi ya hana ta aikata wannan mummunan aiki ina fata kun fahimci magana kaga sai ya nuna wannan baiti ya nuna wannan da ya rera ya yarda da Allah shi ke juya halitta shi ke sakawa ya bar mutum ya aikata ko ya hana shi aikatawa shi ke kame hannun mutum daga aikata mummunan abu shi ke barinsa ya aikata ina fata an gane to wannan shi ne wa qala salamatu bin jundul as-sa'di salamatu ibnu jundul as-sa'di yana faɗa shi ma yana cewa ajiltum alai ajiltum alaina ajlataina alaikum wa ma yahi ar-rahmanu ya'qid wa yutliqu أجلتم علينا أجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يأجد ويطلق wato yana cewa kun ajiltum alaina kun mana gaggawa yana rera baituka ne ga wasu waɗanda suka taɓo shi ko suka yi faɗa ko aka yi wata rigima tsakaninsa da waɗancan ɓangare yana cewa kun mana gaggawa cikin shigo mana da kuka yi amma mu ma mun mayar muku da martanin gaggawarku ina fata an fahimta shine ajiltum alaina ajlataina alaikum kun mana gaggawar shigo mana da rigima amma mun mayar muku da laifi ko da martanin gaggawar da kuka yi mana sai ce wa ma ya sha'ir rahamanu duk abin da Allah ya ga dama ya aqidu yana iya kulluwa wa yutliqu ko kuma ya warwaru kaga wannan maganar ita ma ta nuna ya yadda da Allah shike me shike da ikon aiwatar da abu ko kuma ya hana shi aiwatuwa abinda Allah ya ga dama zai saka shi ya faru ko kuma ya hana shi faruwa shine ya aqidu ko ya kullu wannan abun a kulla shi a daidaita shi a saita shi wa yutliqu ko kuma a sake shi ya zamanto bai kullu ba ina fata an fahimta to wannan shine kaga shi ma ya kawo wannan domin ya ƙara tabbatar mana da cewa kafiran da sun yarda da cewa Allah ne da iko akan juya halitta ya saka ta ta yi ko ya hana ta ta aikata Allah ne mai iko akan haka an gane maganar da kyau ko da haka ya kawo wannan baitin dubi jami'ul bayan za ka samu abin nan mujalladi ɗaya shafi na hamsin da bakwai insha Allah na hamsin da takwas insha Allah ta'ala za ka samu ƙarin bayani to dama in ba manta ba babin malam ya kulla shi ne akan cewa tauhidul rububiyya wahdahu la yakfi iya tauhidin rububiyya mutum ya kudurce shi ya tsaya a kansa shi kadai bai ishe shi ba kuma sai kawo mana ayoyi da suke tabbatar da haka cewa kafirai ma an sun yarda da tauhidin rububiyya inda a ce shi kadai na iya sa mutum ya shiga aljanna da kowa ma zai shiga kenan ashe bayan ka yarda da tauhidin rububiyya sai ka yarda na uluhiyya kuma sai ka yarda na menene shi yasa sai kawo hatta baitukan mutanen jahiliya cewa sun yarda da tauhidin rububiyya hatta a cikin maganganunsu ina fata kuna tafi tare da ni ko to mu je mu karatu zikiru ba'd dalail hadhihi al-aqsa malam yace bari mu kawo kaɗan daga cikin dalilan da suka tabbatar da tauhidan nan guda uku ولهذه الأقسام الثلاثة waɗannan tauhidai guda uku da muke magana a kansu littauhidi na tauhidi dala'ilun kafira suna da dalilai da suke tabbatar da yiwuwarsu da faruwarsu kai oke washawahidu yake na'am eh haka ne washawahidu ala hadha kathiratun wato abubuwan da za mu kawo mu kafa hujja da su akan cewa kafirai sun yarda da tauhidin rububiyya malam yace suna da yawa ina fata an fahimta yace suna da yawa in dai abubuwan da za mu kawo wanda zai nuna maka kafirai sun yarda da wannan tauhidin rububiyya yace abubuwan da za mu kawo suna da yawa kawai sai dai mu takaita anan wa ma zalika amma tare da waɗannan dalilan da muka kawo fahum mushrikuna sunan su mushrikai sun yadda Allah ke halitta sun yadda shi ke juya halitta ga bai tuka mun kawo da suke tabbatar da haka yace amma tare da haka mushrikai sunan su li'annahum ya'buduna ma Allah ghaira domin suna bautawa wani Allah tare da waye tare da Allah dan haka sun ki su bauta Allah shi kadai dan haka su mushrikai ne kun gane maganar shine abin da muka tsallake zikru ba'd dalail hadhihi al-aqsam ambatan kaɗan daga cikin dalilan da suke nuna waɗannan kashe-kashen tauhidin yadda muka bayanin su haka suke yace wa li hadhihi al-aqsam ath-thalathati lit-tauhid waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku suna da dalailun kafira dalilai masu yawa wa barahinun adida da kuma hujjoji masu yawa da hujja da dalili duk abu ɗaya ne to amma yadda za a fassara su a larabci daban haka kai ma ya kamata a hausa idan ka zo ka fassara su daban in ka ce dala'ilun kafira dalilai masu yawa yayi wa barahinun kasira ka sake cewa dalilai masu yawa yayi amma tunda a larabci an kawo dala'il kuma an kawo barahin to in ka zo sai ka ce dala'ilun kasira dalilai masu yawa wa barahinun adida da kuma hujjoji masu ɗumbin yawa kaga kai ma kayi amfani da lahajar ka ta wuraren da kake fassara ka fassara da wata kalma da take za ta ƙara fito da ma'anar abin da ake nufi ina fata an gane to in za ka yi fassara dole ka je ka koyi wannan in ka ga kalma ta zo ma'anarta guda ɗaya ne amma a larabci sai aka kawo ta daban-daban to kai ma a yaren da kake fassara ka kawo shi daban-daban to in baka iya yaren ba fa sai ka je ka koya ba haka bane da yadda za ka yi bayani yadda za a fahimce ka fi kitabillahi akwai dalilai da hujjoji masu yawa a cikin littafin Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tuhsar ba za su taba kididdiguwa ba hujjojin da suke nuna kan cewa akwai dalilai a cikin Qur'ani na tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat sannan akwai dalilai a cikin sunnar manzon Allah da suke nuna tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati ina fata kuna fahimta la tuhusa ba za su kididdigu ba sai malam ya ci gaba da cewa ya arifuha man ladaihi adna ilmamin bi nususil kitabi was sunna yace duk wanda yake da mafi karancin ilimin qur'ani da sunna ma yana iya sanin waɗannan dalilan ma'ana komai jahilcinka ka matuƙar ka taɓa ɗaukar ƙur'ani ka karanta ko ka taɓa ɗaukar littafin hadisi ko da ƙwaya ɗaya ne ka karanta shi a gaban malami da wahala baka samo dalilan da suke nuna waɗannan tauhidan guda uku a cikin abin da ka karanta ba na fata kun fahimci magana shi yasa yace ya arifuha man ladaihi adna ilmanin bi nususil kitabi was sunna waɗannan dalilai suke nuna tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat mai karancin ilimi ma a cikin addinin Allah yana iya sanin su balantana malami ban gane ko kun fahimta ba komai karancin ilimin ka kai muqaddara iya qul huwallahu ahad ka haddace da Allah a cikin qul huwallahu ahad akwai akwai tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma'i wa sifatu ko babu akwai bari mu fassara ta a takaice mu fito da abin duka qul huwallahu ahad ka ce Allah shine kwaya daya tilo eh Allah shine kwaya daya menene tilo wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai waye sai shi wannan me yake nuna mana yana nuna mana akwai Allah kenan akwai Allah to wani tauhidi ne wannan tauhidul uluhiyya cewa akwai menene akwai Allah sai aka ce Allahu samad Allah shine abin wanda ake nufinsa da duk wata bukata eh wannan me yake nuna mana tauhidul uluhiyya har ilau domin in za ka nufaci wani ya maka abu wa kake nufata Allah wa kake roƙo Allah ya biya ma bukata Allah abin nan addu'a da neman bukata a gurin Allah yana daga cikin tauhidin menene tauhidul uluhiyya domin ba a roƙon wani sai waye sai Allah sai ka ce lam yalid shi Allah bai mai ba bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba cikin wancan Allahu samad din bayan ka ce ka yi faɗe shi da nufin Allah kaɗai ake nufi da bukatu to sannan a lokaci kuma wake biyan bukatu din to nan kuma tauhidin menene rububiyya eh tauhidin rububiyya tunda aiki ne Allah yake biyan bukatun bayi kaga tauhidin uluhiyya ya fita tauhidin rububiyya ya menene ya fita sai ce lam yalid wa lam yulad shi Allah bai haifa ba kuma ba a mai ba ba a haife shi ba kaga kana ƙara nuna kaɗaituwar Allah walam ya kullahu kufuwan ahad kuma babu wani tamkar ubangiji to ina tauhidul asma'i wa sifatu zai fito shine tun daga farkon surar qul huwallahu Allahu sunan waye tauhidul menene wannan al asma as-samad sunan waye ne Allah al ahad sunan waye ne Allah kaga duk wannan tauhidul menene tauhidul abuna al asma'i wa sifatu ban gane ko kun fahimta ba to kaga a cikin qul huwallahu an fitar da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifati to dan Allah ga yamu wanda bai iya qul huwallahu anan ba akwai da wahala a ce a samu wani wanda bai iya qul huwallahu anan ba to shine malam yake magana cewa wanda ke da karancin ilimi ma a addini zai san cewa akwai maganganun da suke nuna kadaituwar Allah a bauta kaɗaituwar Allah a siffarsa da sunansa kaɗaituwar Allah a ayyukansa rububiyarsa kenan kun fahimci maganar yanzu Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa a mallabe wa ya'rifu anna Allah aha gairahu okay na ne kan muke ne satara na biyu ko ko na bace gudu ma da gurin yawwa to shi ne yake cewa a ya'rifu ha man ladayhi adna ilmamin bi nususil kitabi was sunna bal sai yace kai ba ma ba ma haka ba inna man yahfazu fatihatal kitabi wanda ma ya haddata fatihar fatihatul kitab wato suratul fatiha ko ba haka ba wa suratan nas kuma ya haddata suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas yajidu fihima ma yashfi a cikin fatiha kadai da kuma cikin suratun nasa kadai zai samu abin da zai warkar da shi shine ma yashfi na fata an fahimta abin da zai warkar da shi wa yakfi kuma zai wadatar da shi min wuduhi dilalatin daga cikin dalilai wanda suke bayyana hakan a fili a karara in ka iya iya fatiha kadai ka fahimce ta ka iya ya suratun nasa kaɗai ka fahimce ta wannan kaɗai ya isa ka gane cewa Allah shi kaɗai ne a halitta shi ya halitta shi kaɗai ne a bautawa shi kaɗai ne a sunansa da sufofinsa iya suratul fatiha da suratun nasi na fata kun fahimci magana wa yakfi ya wadace hi min wuduhi dilalatin daga dalilai na fili wanda suke nuna cewa ga yadda Allah madaukakin sarki yace na fata an fahimta ونسوء burhanin da kuma koro dalilai ala haza takasim a bisa wannan kashe-kashe zai kawo dalilai da a cikin waɗannan surori guda biyu wanda suke nuna Allah shi kaɗai ne a halittarsa shi kaɗai ne a bauta masa shi kaɗai ne a sunansa da sufofinsa bal kai ba haka ba ma huwa akbarul haqa'iqi shar'iyya al muqarrara fil kitabi was sunna waɗannan maganganun ma da muka faɗa su ne mafi girman abubuwan da aka tabbatar da su na shari'a wanda aka tabbatar a cikin ƙur'ani da menene wato abin da yake nufi da wannan bayanin Allah shi kaɗai ne abin bautawa bayanin Allah shi kaɗai ne ya kaɗaita da halittarsa bayanin kaɗai Allah ya kaɗaita da sunansa da sufofinsa so su ne manya-manyan abin ma da ƙur'ani da sunna suka zo su karantar da mutane kun gane magana sauran abubuwa na ibadat suna biyowa baya ne sai an tabbatar da waɗannan ne sannan sauran abubuwa na ibada suke biyo a baya shine bayanin sa na cewa bal huwa akbarul haqa'iqi shar'iyya al muqarrara fil kitabi was sunna sune mafi wato girman abubuwan da aka tabbatar na shari'a a cikin qur'ani da sunnar manzon Allah su ake so ka fahimta sannan daga baya kuma sai ka fahimci sauran abubuwa kun gane magana sai malam ya sake cewa famin adillati tauhidur rububiyya daga cikin dalilan da suke nuna tauhidin rububiyya qaulul lahi tabaaraka wa ta'ala shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai yanzu yayi magana kan cewa wannan ayar aya ce daga cikin abin da take tabbatar da tauhidin rububiyya ina tauhidin rububiyya yake a cikin kalmar alhamdulillahi rabbil alamin wa zai gaya mu ina aka tabbatar da tauhidin rububiya a ciki rabbil alamin da za kuma Allah khairan baba ibrahim rabbil alamin Allah shine ubangijin ne halittu shine alalamin kullu ma su wallahu alam duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin menene alam to Allah sai ce shine ubangijin sa kaga kenan Allah ya halitta komai kenan ko tauhidul menene cewa Allah ya halitta komai tauhidul rububiyya na fata an fahimci magana so cewa Allah shi ne ubangijin komai ya tabbatar da cewa Allah shi ya kaɗaita da yin halitta kaɗaita Allah da halitta kuma shi ne tauhidin rububiyya na fata kun fahimta da kyau wa qawluhu sannan abin da ke ƙara tabbatar mana da tauhidin rububiyya shine da Allah yake cewa ala lahul khalqu wal amru ku saurara halitta da al'amari gaba ɗaya na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga ubangijin halittu kaga lahul khalqu halitta ta Allah ne wannan tauhidin meye ne rububiyya wal amr duk al'amuran rayuwa gaba daya mallakar Allah ne wannan tauhidin meye rububiyya tabarakallahu albarka ta tabbata ga ubangiji rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya wannan tauhidin menene rububiyya ne gaba daya kuma farkon ayar ma cewa Allah ya inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi sai ta ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin haka ayatu Allah ya ce inna rabbakum kaga tun daga nan tauhidin rububiyya ma yazo inna haƙiƙa rabbakum mahalittunku Allahu shine Allah kaga nan ya tabbatar da tauhidin rububiyya inna rabbakum Allahu lallai ubangijinku mahalittunku shine Allah sai sake ƙara tabbatarwa yace allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta sammai da ƙasa hima tauhidul menene rububiyya Allah ya halitta sammai da ƙasa washamsa wal qamara ya halitti sammai abin ya halitti wata ya halitti menene rana wan nujuma ya halitti taurari musakharatin bi amrihi Allah ne ya hore waɗannan abubuwan gaba ɗaya da al'amarinsa ya tsulubuhu hasisan dare yana neman menene yini da gaggawa والشمس والقمر مسخرات بأمره كو سيتي على له الخلق والأمر كسورة الأمر ده هلتو قبائلين الله ني- تبارك الله رب العالمين أنا فاتا دي أنفهم سبياني تو wannan shi yake ƙara tabbatar mana da haka an gane maganar da kyau ko don haka Allah ya ce ala lahul khalqu wal am tabarakallahu rabbul alamin wa qawluhu da kuma faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa qul man rabbis samawati wal ard ka tambaye su waye ne ubangijin sammai da ƙasai ƙulillahu ka ce musu Allah ne in ka tambaye su za su ce ma Allah ne ko kuma in kai tambayar in suka kasa baka amsa ka ce musu Allah ne ma'ana su da kansu za su tabbatar da cewa Allah ne a cikin suratul ra'd ko yawwa yasa a can gaba yace qul ka ce musu afattakhadtum min dunihi awliya لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل اتخذتم من دونه أولياء كتين سكي بايا الله يا لتسمي دك السي كما سنن ذاكو لكي وسكو ما بايا سأمت أي مجد انتا لمرونكو أبا بمبو تركو نفتا أم فهمتا لا يملكون لأنفسهم وان باسا إيا ملكا ورنسو كو كاوننسو نفعا وانا أمفاني ولا ضرا كو كما تشوتروا بايا كن يد الله نيمي هلتا kuma sannan ku bauta wa wasu ƙarfi daban ina fata an gane wannan kaga dai yana tabbatar mana tauhidul abin nan rububiyya wa qawluhu da kuma faɗin Allah da ke cewa qul limanil ardu ka ce musu gawaye Allah ƙasa take gaba ɗaya ƙasa mallakar waye ne gaba ɗaya mallakar Allah ne wa man fiha shin waɗanda suke doran ƙasa daga cikin mutane da tsirrai da dabbobi da halittu duka mallakar waye Allah ne in kuntum ta'lamuna in da gaske kuna da ilimi wa za ku ba wa amsa akan wannan sai ya na lillah Allah ya ce wallahi za su ce maka gaba ɗaya waɗannan abubuwan na waye ne na Allah kul to ka tambaye su afala ta tazakkaruna dan Allah ba za ku tintinti ne akan waye kamata ku bauta ba in je kun yadda Allah ya mallaki waɗannan abubuwa kul ka sake ce musu man rabbis samawati sab'i waye ubangijin sammai gaba guda bakwai wa rabbul arshil karim kuma waye azim kuma wane ne ubangijin al'arshi al'azim mai girma sai yaquluna lillah za su ce duk gaba ɗaya mallakar waye kaga duk wannan fa kafirai ake cewa a tambaye su in an tambaye za su ce na Allah ne to amma sun ki su bauta ma kul ka ce musu afala tattaquna yanzu don Allah to ba za ku ji tsoron Allah ba in dai kun yarda Allah ne ya ubangijin sammai guda bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma yanzu ba za ku bauta masa ba kul ka sake tambaye su man biye da hima lakutu kulli shay'in mulkin komai gaba ɗaya a hannun wa yake a hannun Allah wa huwa yuziru Allah yake kare mutum daga masifa da bala'i da tashin hankali wala yuzaru alaihi shi ba a isa a kare wani daga masifar gurinsa ba ko akwai wanda ya isa ya kare wani daga tashi daga kamun Allah shine ma'anan wa huwa yuziru wala yuzaru alaihi Allah shi ke kare mutum daga faɗowar masifa ko tashin hankali ko bala'i ba wanda ya isa ya kare wani idan Allah maɗaukacin sarki ya dumfare shi da masifarsa ko tashin hankalinsa ko in kuntum ta'lamuna in da gaske kuna da ilimi to menene za ku ce akan wannan sai quluna lillah za su ce gaba ɗaya waɗannan gaba ɗaya aikin Allah ne kul ka ce musu to fa'anna tusharuna ya ake kawar da hankalinku daga bautawa Allah shi ne fa'anna tusharu ta ya za ku yarda bayan kun yarda wannan Allah shi yake da mallakar waɗannan abubuwan amma ku yarda a dinga kawar da hankalinku daga bauta mishi shi ne fa'anna tusharu wato wallahi musulmi ɗan gata ne gatan da Allah ya yi wa musulmi na fasa masa wannan sirrin na cewa hatta kafirai sun yarda Allah ya yi waɗannan abubuwan amma sun isa bauta masa kai sai ka gode wa Allah in dai ka tsinci kanka akan bauta wa Allah domin Allah ya nuna duk abin da suke da shi na tunƙaho da rayuwa kai ɗin nan da suke ɗaukar ka ba komai ba kafi su komai wallahi domin duk iliminsu duk tunaninsu duk hankalinsu bai ba su su gane wannan allah da suka yi da yake da komai ba bai hakan bai sa suka gane cewa shi ya tantanta a bautawa amma fa duk sun yarda ko kafiri yanzu aka biyo shi zaka daina wayyo Allah wayyo Allah ko wayyo Allah na ya ma dingina Allah shi kadai gare shi ya ce nasa ne shi kadai amma bai hanawa kuma ya bauta wa wancan ko waɗancan ko waɗancan kaga wannan shine asalin duhun kai in kana neman cikakken duhun kai in ka samu wannan kadama wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu ghafir Allah ya ce zalikumullahu rabbukum wannan fa shine ubangijinku fatabarakallahu rabbul alamina albarka ta tabbata ga ubangijin halittu ga baki daya ina fata an gane wa qawluhu da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya sake faɗa yace Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine wakilin komai ina fata an fahimta shi ya halicci komai kuma shi zai wakilci komai وغيرها من الآيات مالا عبد الرزاق ابن محسن البدر yace da sauran abubuwan da suke da kama da waɗannan cikin ayoyin alkur'an da suke tabbatar mana tauhidin rububiyya sati mai zuwa za mu tashi wa min ajillati tauhidul uluhiyya daga cikin menene tauhidul uluhiyya to za mu ji menene tauhidul uluhiyya kafin mu kwalkwale muna sanar da cewa madina eye specialist and diagnosis center sun kawo kudi naira dubu talatin na kusan wata uku da ba su kawo ba watan may da watan june da watan july da haka kudi ne a nan a gurina naira dubu talatin wanda suke kawo mana dubu goma goma duk ƙarshen wata ina fata an gane allah ya saka musu da alkhairi don haka insha allahu ta'ala yanzu watan August da muke ciki ne idan ya zo ƙarshe za su ba mu shauran abin nan abin da suka abin da suke suke da suka yi alkawari ba bai bara rike haka so muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan asibiti Allah ya dafa musu Allah kuma ya tsare duk wata fitina a cikin wannan asibiti Allah kuma ya yi albarka za mu ƙara rufewa da bayanai game da halin da ƙasa take ciki jama'a tunda muna da sauran kamar minti biyar bari mu ƙarasa wannan bayanai din bil haƙiƙa jama'a kasar mu tana buƙatar addu'a da kuma jan hankali game da shugabanni da kuma waɗanda suke da madafin iko a hannunsu kar ku manta gobe muna da lacca da zamu da Dr. Babe Sule wanda shi zai gabatar da laccar ne kuma zan masa dan tsokaci akan abubuwan da ya da ya gabatar ina fata an gane tsakanin magariba da isha kamar yadda aka saba to amma muna amfani da wannan dama muna ƙara jan hankalin shugabanninmu da su ji tsoron Allah domin wannan ƙasa wallahi wallahi ita dai ita ce Allah ya bamu Najeriya kasar mu ta gado ba yadda zaka yi da mu ba za mu fita ba muna nan daram min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra min ha khalaqnakum daga cikin ta muka halicce su wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu binne ku wa min ha nukhrijukum kuma daga nan Allah zai tahi tahi mu mutafilin tahin alkiyama taratan ukhra a wani karo daban saboda haka muna nan ba inda za mu je in za a babbaka mu billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai a babbaka mu amma muna nan kuma ba za mu daina magana ba sai an gyara kasar in Allah ya yarda muna nan dama sai Allah ya kawo mana masu gyara ta da izinin Allah kuma muna addu'a duk wanda ya zama sanadiyar jefa mu cikin fitina Allah ka jefa shi cikin fitina ko uban wane ne duk wanda da gangan da ganganci ya iya ɗauki matakai al'umma ta samu sauki ya kafe akan ra'ayoyi na folisi na banza wanda yake wahalar da bayan Allah ya Allah yadda kai alkawarin addu'a a bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allahumma man waliya min amr ummati fa shaqqa alaihim fashquq Allahumma alaihi ya Allah muna roƙonka ka kuntata wa duk wanda ya kuntata mana ya Allah wanda duk ya takura mu ya hana mu sakat Allah ka takura mishi ya Allah Allah karka basu su sake ya Allah Allah ka kawo mana masu tausayi mu masu jin kanmu wanda za su taimake mu su taimaki addinin mu da al'ummar mu ya Allah al'amura sun isa haka they not it's not ya isa haka ya isa haka a dawo a saurari mutane amma al'amuran da suke faruwa sun wuce wato suna nema su gagari kundila abubuwan ta'addancin nan yayi yawa jama'a a kashe a sake kashewa a yanka a sake yankawa ba abin da ya dame ku ko yanzu shirin ma 2027 take Allah ya kawo mu 2027 din za ku gane TBC yana aiki za ku gane wannan yatsan namu yana da muhimmanci wallahi in Allah ya da shi za mu kifar da ku har ƙasa in Allah ya yarda yawwa saboda Najeriya ya kamata mutane su gane duk lokacin da shugaba zai zo ya yi wa mutane abin da ya ga dama kuma ya sake samun dama ya ɗale na rantse da Allah ba za su taɓa gyarawa ba amma idan suka zo suka yi ba daidai ba al'umma ta fusata ta kifar da su to duk wanda zai zo a ba zai takalan ko ba zai yi ba zai yi saboda ya san cewa lallai idan bai kyautata ba shi ma abin da ya samu wancan to haka zai same shi alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirina kadhalika naf'alu bil mujrimina an gane maganar da kyau ko amma abubuwan nan sun yi yawa jama'a kisa kisa kisa kisa kisa ba kwa waitar mutane ba kwa duba mai halin mutane suke ciki malam sai kaga yadda mutane suke zuwa da naira biyar naira goma naira talatin shago suna sayar kullum magi na rantse da Allah sai hankalinka ya tashi na je shago zan yi tefane ni na je zan yi tefanen kusan dubu hamsin kawai na gabayowar Allah ta zo ta malam wallahi tallahi naira ɗari da hamsin ne a hannunta ta ce a bata waken naira talatin kai wannan abu ya ɗaga min hankali na rantse da Allah a cikin wannan ɗari da hamsin ɗin take ƙoƙarin tefanen abin da za ta dafa a ba ta waken naira talatin a auna mata shinkafa rabin gwangwani na rantse muku da Allah rabin gwangwani fa a ba ta kafin ashirin a ba ta gishirin goma na tsaya ina kallon wannan baiwar Allah wallahi sai da na ji kamar hawaye zai zubo mu wannan fa shine al'ummar da halin da al'ummar suke ciki don Allah ka dinga zuwa kana ganin mai halin da waɗanda ba su da ƙarfi suke ciki da ma'a waɗannan 'yan bandit da suka kama kusan mutum ɗari biyu da na faɗa jiya akwai wanda an je za a yi magana da shi wallahi gagara magana ya saboda yunwa sun kai mar abin magana akan ya magana yace ba zai iya magana ba suka ce me yasa yace yunwa yake ji ba abinci babu ruwan sha a gurin ungurumin jeji ne saboda su kansu tukunna neman abincin da za su suke yi balantana wanda suka kamo ko ba ku gane ba ne yasa daga cikin abin da suke in sun shigo gari farkon abin da suke farawa sai sun fasa shaguna sun kwashi kayan abinci ta yadda da daga sun gama operation sun gama kashe kowa sai su gudu da buhunan gero da dawa da masara da gari da fulawa da magi da mai da suga da wane ne saboda su kansu a cikin yunwa suke to dan Allah mutumin da yake abin nan mai bunu a gindi ne zai je kashe gobara ma'ana mutumin da shi kansa yunwa yake ji ne kake tunanin zai kama wani ya ajiye ya dauki abinci ya dinga samun abinci yana bashi ta ina samu abinci na su da su haka fa suke fama fa an bar mutanen nan kuma a hakan a gama azabtar da su a gama tozarta su a gama cin mutuncin su a gama karbar kuɗi kuma a kama su a yanka na ha wannan ai ya zama ruwan dare ai ma'ana saboda yunwa har gasawa suke suna ci to ai wannan mai sauki ne malam abdullahi akwai ɗaya daga cikin malaman jihar sokoto wannan malam waye din nan ba malam murtala ba wannan malami fari siririn nan a'a malamin hadisi malam bashir malam bashir akwai fa waɗansu da suka kama ƴan uwansa kwanakin baya in ba ku manta ba da suka yanka hikarnukan suka jefa wa nama karnuka a yanka mutum a jefa wa kare kuma shi ma karen an ma training din yadda zai tunaman mutum duk wannan badakalar tana nan tana faruwa a ƙasar nan amma mutanen nan sun yi shiru da bakinsu harkar maganar mulkinsu ne ta dame su to ya Allah tunda mulkin ne ya dame su Allah ka kwace mulkin ya Allah tun da shugabancin ne ya dame su Allah ka wargaza shugabancin nasu ya Allah ka ɗauko wasu bayanka masu tausayi ka ɗora mana ya Allah amma abin ya yi yawa kuma duk wanda baya ganin wannan abun kamar ba abun magana ba ne Allah ya sa a yanka ɗan shi don uban shi kowane ne duk wanda baya ganin wannan abun damuwa ne Allah ya sa a yanka uwar shi in ya so daga nan sai ya gane in abun damuwa ne domin idan kana kwatanta abin da cewa inda kai aka yi wa na rantsi da Allah ba za ka ɗauki abin ba komai bane ba ai kana son ɗanka ai ai kana son matarka ai kana son ci gaba da rayuwa da mahaifiyarka da babanka da kannanka da yayunka to su waɗancan jakuna ne da ba sa san rayuwa da nasu da zai zama an kashe nasu ba a damu ba kawai don kai ba naka aka kama ba saboda haka muna nan muna addu'a Allah ka kawo mana saukin wannan masifu Allah ka yaye mana su kuma waɗanda suke wannan ta'addanci idan cikin ilimin Allah masu yiwuwa ne Allah ya shirye su ya sa su bari su daina cutar da mutane in ba masu yiwuwa bane Allah ka fesa musu shantos daga saman bakwai ya Allah duk su mutu gabaki ɗaya a jeji Allah ka feso musu ruwan azabarka daga sama duk ka kashe su ya Allah wa ma zalika alayka bi aziz inna zalika alayka yasir wannan ba wani abu bane mai wahala a gurinka ya Allah abu ne mai sauki a gurinka amma abin yayi yawa jama'a yayi yawa yayi yawa inda kuna fitowa kuna nuna damuwar ku game da abubuwan da suke faruwa yanzu a cikin maganganun da ɗaya daga cikin shugabannin wancan gari da ne magana jiya ƙauran na moda ko yana faɗa yana cewa tun da gwamnan zamfare yake bai taɓa fitowa ya jajanta wa mutane idan an kai musu hari ba shi bai taɓa ganin bidiyonsa ba Allahu a'lam bi sifatil khabar amma inda yana yawan yi har za a zarge shi da cewa baya yi dole bidiyonsa za su yatsu da yawa yanzu zulum da yake yi shi ba a ganin nasa ana ganin nasa ya je yana kokarin yadda zai tattausawa mutane tausasawa mutane ya raba kayan abinci ya raba warguna ya raba zannuwa ya raba yaduka ya raba kuɗi ya raba shinkafa ya raba man gyaɗa ya raba kaza ya fito ya yi jawabi ya danne su sannan ya shiga cikinsu kuma ya tausaya musu ya kwana a cikinsu a ce masa ranka ya daɗe karka shiga 'yan ta'addan nan suna kusa ya ce wallahi sai ya shiga ya taɓa dawowa suka taka bomb da yawa daga cikin wanda suke tare da su wasu sun mutu wasu sun ji ciwo shi ma da ƙyar ya sha bayan sun taka bom ɗin motar ta bindiga ta yi tsalle sama ta faɗo aka buɗe musu wuta kuma da ƙyar aka yi smuggling ɗinsa aka fita da shi kuma wallahi bai sa zulum ya daina shiga waɗannan guraren ba idan aka yi musu ta'addanci sai ya sake shiga wallahi mutanen maiduguri idan zulum ya sauka ina je muku ina roƙon Allah ya kawo muku wanda ya fi zulum amma in kuka yi rahin sa'a aka samu wanda bai kai zulum ba to za ku yaba a yazakinta saboda wannan bawan Allah wallahi tun da nake ni kowa ya ban taba yi da shi ba ban taba ganin sa ba face to face haka ban taba ganin sa ba na rantsi da Allah iya a media ne nake kallon sa da kallon ayyukan da yake har na dawo ina following wani group da suke dora ayyukansa da abubuwansa saboda yadda nake gani yana da ƙoƙari amma wallahi tallahi ban taɓa sa shi a ido na ba ido da ido ban taɓa ganin shi ba amma ina masa addu'a Allah ya ƙara mana kare mana shi ire iren sa Allah ya yawaita mana su cikin gwamnoni da cikin shugabanni Allah ya yawaita mana irin su inda ma Allah zai ba shugaban kasa mu da ma ta haye mana wallahi tallahi dan mun tabbata wannan zai tausaya wa al'ummar Najeriya wallahi tallahi alamu ya nuna mutum ne mai kokari iyakacin kokarinsa amma ko kuna nan yan iska mutanen banza matsiyata kun rike madafan iko ba abin da kuke wa mutane sai satar kuɗaɗe da yaba da yaba da rabawa yan iska kuɗaɗen kuɗaɗen mu amin amin mara kuna wahalar da bayan Allah kuma kun ki ku ɗauki matakai akan abin da ya shafi rayukansu da dukiyoyinsu da yankunansu mutanen karkara suna cikin takaici akwai wani yaro na yana aikin gona ya shiga wani ƙauye ya ce wallahi tallahi da ya ga abincin da ake yi a ƙauyen ya ce kwana biyu ya gagara cin abincin ƙauyen san da ya ga uwar bari da bakinsa yake biya mu ya ce da ya gafa shi fa ba fitowa zai daga ƙauyen nan ba sai ya gama aikin gonarsa wallahi tallahi ya ga uwar bari ya ce da ya gafa shi ba fitowa zai ba sai ya gama aikinsa ko ya taho da wani guziri ba iya abincin nan ne idan an gama za a kawo mara yace wallahi haka ya zage yace yace ranar da yace farko gudawa mala gudawa ta bari wallahi yace ya ji tausayin kansa ya ji tausayin waɗannan bayan Allah haka fa karkarar mu take ka je ka gani tafi bakin kwalluka nan kaga mutane gidanan su hiya kawiyatun ala urushiha wani gidan daga ka ganshi ka san ko ba a gaya maka ba kai ka san talauci ya sami gindin zama a wannan gurin ba wanda ya damu da al'umma ba wanda ya damu da mai suke ciki ba wanda ya damu dubi policy irin na harkar noma da aka wargaza shi yanzu da yawa daga cikin mutane sun sauka bana sun gagara yin noma saboda ba za ka iya ba suna ma sai da gonakin sai sa muna cewa akwai ajandar kashe arewa da kuma kashe al'ummar mu duk wani abu na ci gaban mu yanzu dakile shi ake ana wargaza shi ana daidaita shi noma dai idan aka ce arewa sun daina noma ko noma ya dakile to me ya saura mana har yanzu fa noman nan fa mu babu da wani ci gaba a ciki tafi kasashen China tafi kasashen America je ka Faransa kai nan nan je ka Saudiya ka ga yadda suka ci gaba a harkar noma inji ne kawai za a sake shi a gona mai injin kawai ya zauna a cikin abin ɗinsa da kwamfutar sa yana danna shi shi zai mar noma shi zai mar shuka shi zai mar ban ruwa shi zai masa komai saboda sun ci gaba amma mu har yanzu manuwal ake yi mana manuwal ba wani ci gaba al'ummar mu shugabanninmu sun kashe mu to a hakan ka duba yadda suka zo suka wargaza yadda mutane za su yi amfani da amfaninsu su sayar su samu abin da za su biya bukatu sannan su sai take su yi noman shekara mai zuwa ga baba ibrahim na tashi sai da masarata wallahi gashi nan a zaune daga ƙarshe ma wanda muka yi zai saya cewa ma ya fasa ba zai saya ba hadda waken ma wallahi gashi nan gashi nan na ji labari ya sayar tasa dan dama dama nace wa ka sayarwa yace wa nace turo min nan sa wallahi na dinga kiran mutumin nan yake dauka kai daga baya da ya dauka yace akara maka Allah fa ba zan saya ba ayi hakuri kawai wallahi tallahi saboda kullun abun in ka saya asara ma ka saya sai taki kuma sai sama yake ka duba irin wannan policy mana a nan muka zo muka wani da ka gagaro ke nan wallahi abin abin dariya abin tausayi kuna mata harbi dan tsako a nan muka zo dr abin nan abbakar abdullahi abbakar sani abdullahi ya zo nan ya mana kuri kutuba akan cewa fa idan aka bar wannan wannan abin fa yashi kusan wata hudu ko biyar da suka wuce kun manta ne ya fota shida ya zo ni ma na zo ne kutuba akan wannan abin cewa mu ba mu ki kayan abinci ya sauko ba amma fa a gyara policy da zai taimaki manoma saboda idan wannan abin ya tafi a haka to lalle abinci zai yi araha amma kuma manoma za su sha bakar wahala to yanzu gashi abin da yake faruwa yanzu manoma suna shan wahala to kaga daga manoma kuma sun sha wahala sun gagara noman ko sun sayar da abubuwan gonakin sun gudu to sai kuma yunwa ta dawo da tsadar abinci kuma ta kare wa kwana kaga an sake koma gidan jiya kuma arewan za ta zo to mun yi magana mun yi kira masana sun shiga gidajen rediyo sun yi jawabi akan cewa a ɗauki matakai da ya kamata mutanen sun yi burus to Allah kai muke kai wa kuka Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki duk wanda zai zo ya gyara mana tsarin arewaci yanzu ku duba duk manyan ayyuka manyan ayyuka gaba ɗaya da ya kamata a ce mu ana mana ba mu ake ba an je ana yi wa can kudu yanzu kwanan nan sun kaddamar da kilomita talatin na hanyar Lagos zuwa Kalaba wanda ta cinye kusan triliyan goma sha biyar an gama sannan yanzu za a sake ce wani bashin kudade za a dora aiki duk wani aiki ga renovating airport biliyan nawa biliyan nawa 700 ka ji don Allah ya fi ma masjid ɗin arewa maso gabar gaba ɗaya shi za a kashe akan rarrabetin abin nan an cire subsidin mai an cire subsidin wutan nefa an cire subsidin taki duk wani abu da ka sani talaka na amfana da shi gaba ɗaya an cire mara subsidi to ka ji fa health ma wai an cire mata subsidi za a yi gyaran jihohi na nefa amma ba jihar arewa to ku duba to ka duba irin wannan to wannan ne za mu zuba ido na rantse da Allah ba za mu zuba ido ba a sosai kuwa sosai da hannun da muka zaɓe su da hi kuma za mu tarwatsa su na rantse da Allah yawwa kuma in Allah da zan yi breakdown na duk waɗannan abubuwan hudu ba ta ta gaba zan yi sauƙala na rantse da Allah wallahi zan yi breaking down na duk waɗannan matsalolin na arewa wallahi zan rubuce su tun daga farko har ƙarshe za mu zo nan za mu sauke su insha Allahu ta'ala insha Allahu za mu yi bayani ba za mu yi magana da jahilci ba balanta za ka zo kana cewa ai ban ma san kan me nake yi ba a kai dai baka san me kake yi ba duk za mu ɗauko za mu bi masana wanda suka san abun za mu yi musu interview za su babu breaking down da duk abin da kuke mana nake gantaka wallahi za mu karanta shi akan mimbarin nan in Allah ya yarda amin amin so muna addu'a Allah kawo mana sauki Allah ya yi mana waɗannan masifu Allah kuma maɗaukakin sarki ya kawo mana masu tausayin mu za mu takaita a nan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah shi ba mu lada wanda muka yi kusantuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya fi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم